wani bawan Allah yake cewa bayan sallama Allah ƙara lafiya da nisan kwana mai albarka Allah ya ji ɗan iyayen malami kuma albarkaci yura yace yana buƙatar ɗan uwan wannan masallaci mai albarka akwai ƙanwar iyalinsa yar shekara tara tana fama da matsalar aljanu iskokai ke ce wallahi malam in mata biyu ne suke fama da wannan matsalar gashi yanzu ita ma karamar ta kama suna neman addu'a da shawarwari da kuma fatan samun ganinka personally akan wannan matsaloli Allah saka mu kai ya ba wa masallaci sadaka ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi Allah ba shi lada yana ta wasu da addu'ar da za ku yi da kuma sadakar da ya bayar Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya ita matsala ta shafan aljani ba wani matsala ne na tada hankali can ba idan an bi ƙa'idoji sai a zauna lafiya da su kamar matsalar mai ciwon suga ne in yana da shi to akwai abin da ake so ya kula da shi sai ta zama su da ciwonsa idan ya nemi ya kada shi shi ma sai ya kada shi ya haƙura da abin da aka ce kar a ci ya rinƙa yin abin da aka ce ya yi kenan sai shekara hamsin ma sittin ma saba'in ma da shi to kamar wanda ya samu ciwon aljani ya shafe shi to shi ya mafi wannan sauƙi ana iya rabuwa da shi har abada wani yanayi ne mutum yake shiga aljani ya shiga jikinsa inna shaitana yajri min ibn adam majrad dami Allah ya ba su dama suna iya shiga mutum kamar yadda jini yake circulating a jikin mutum to abinda aka ce ai shine in sun shiga alazimci azkar na safe da yamma yau in da ba ka yi to kai kan ya zama maka dole don shi yin zikirin safe da yamma yana daga cikin abin da yake ba wa ɗan adam kariya a rayuwarsa da gangan jikinsa da imanin shi lafiyar jikinsa da kuma imaninsa yin azkar tunda duk addu'o'in da annabi ya koyar akwai waɗannan abubuwan to kenan bai kamata mutum musulmi ya wayi gari bai zikirin safe ba bai yi na yamma ba ko ya manta ko a gado in zai kwanta ya yi ba shine amfanin an yi asubahi ɗin nan a rinka amfanuwa da lokacin asubahi lokaci ne mai albarka to yaran namu kuma gashi ne ɗan mata suna tashi babban abin da ake fara ba su wayoyi ya shekara tara shekara goma sha ɗaya sha biyu an ba ta babbar waya a hannunta ba islamiyyar kirki ba zikirin kirki ba ibada ta kirki an ba su abin buɗe ido da jin kaɗe-kaɗe da wake-wake da kallace-kallace abin da suka yi ba na ce ita mai larurar tana yi ba ne ina yanzu bayani ne akan halin da mutanen mu suke yi wa 'ya'yansu kaɗan ne daga cikinmu suke zaunar da 'ya'yansu su ce kullum da safe kafin ku fita ku yi zikiri akwai mutumin da na sani in yaransa za su fita makarantar boko da safe yana gadonsa yana kwance zai ce shi kawai sharaɗin fita daga gidan nan kowane yaro in zai fita ya fita yana zikirin fita daga gida da ƙarfi sai an ji bai yadda a yi a aboye ba idan ya ji ka fita ina wani a ya fita dawo ba kai zikirin fita ba sai ya faɗa da ƙarfi sai ya fita haka in zai shigo ya koya ‘ya'yansa haka akwai wanda in yaran sun zo kwanciya da daddare alamar ya yadda ku kwanta kuma za ku ɗan samu abin alheri gobe ya ji kuna ƙwalla zikiri da ƙarfi ake shi a gidansa saboda ya san halin yara kawai sun saba da ƙarfi suke kowa yana rerawa za su kwanta ya ce haka zan yi musu har su girma su saba su gane cewa koya musu muke yi to da yawa yawan yaranmu wallahi ba sa zikiri ba sa yi manyan mato ba sa yi ballantana yaran zikirin shiga masallaci ba ya gagare mu haka muke shiga masallaci mu fita mutum ya irga sallah ta fi arba'in bai taɓa tunawa ba lokacin zai shiga masallaci ya miƙa ya yi addu'a ta shiga masallaci addu'a fita kowa gaggawa yake shiga gaggawa yake fita ballantana kwanciya bacci kam da chatting muke yin bacci da chatting wayar mu ta faɗi muna bacci ba mu sani ba waye ce bari yayi alwala yayi azkar ya shafi a jikinsa kamar yadda annabi yake ya shafawa har jikokinsa Hassan da Hussein don Allah muna yi wa ƴaƴanmu annabi bi yake fa daki daki yana shafawa waɗannan yara Hassan da Hussein sai ya shafe su har sai da suka hankalta suka iya yi to mu yanzu mu tsaya akan yaran ma ɗakin su mu ce kun yi zikiri ba mai to azkarin na safe za mu je da yaran mu masallaci mu dawo da su gida waye yake tsaya ce ku je ku yi zikirin safe ko na yamma a islamiyyar su ko makarantar bokon su ana tara su in sun yi la'asar a ce a iskar na yamma ba a fiye yi ba kai ma za ka kai yayanka ba ka fiye damuwa ma kai su makarantar da ake son suna zikiri ba za ka ba wani mamaki idan aljani ya kama yaro ko ya kama yarinya amma kuma ba su da fashin kallo kalla ɗaiɗai ne daga cikin gidaje da ba a kallace kallace kowa yana da ɗan kwangirinsa na kallo wai a bawa yara su ji daɗi in an kawo wuta ana murna saboda za a yi kallo in ma babu yanzu an ci gaba sola ake samu su yara su zauna su ta kallo a gidanka ba karatun qur'ani ba zikiri su ji kiɗa su ji waka su ga rawa su ga tsiraici ba dole aljanu su ta kama musu na kama yayan mu ba wani wata musifar abinda wani ya sai shafi wani aljanun nan yawo suke azzalumai ne yawo suke duk wanda suka gan shi lagalaga su shiga kuma akwai na yara ƙarinus sabi ake ce da shi akwai na manya yanzu yanzu ya shiga kuma waɗannan halittar ku muna tare da su duk inda muke muna cakuɗuwa ne da aljanu masu imanin su masu taƙa su ne in kaiyo kansu su kauce haka suke in dai kaiyo kansu kauce mugu a cikin su sai miƙe kafarsa in ka taka shi baka sani ba in baka da zikiri mai ƙarfi sai ka kame kafar a shekara arba'in kana ciwon kafa duk maganin duniyar nan ya gagara ga zuba bola a gida ya tabbata duk inda ake ajiye bola da datti akwai shaidanu a wuri to yanzu yau ci gaba ya sa wai bolan mu a cikin gida take mata su ta tara bola su ta tara datti a cikin gida in yaro zai wuce sallah asuba sai ya bi ta bola in dare ya zai wuce sai ya bi ta bola kai ma in zaka fita sai ka bi ta bola bola cikin gida kasusuwa datti kazanta wanda ake samun gefe ko wani drum a sa a rinka rufe shi ko da daddare sai a tura yaro a ce je ka zubar da bawon lemo a bola cewa za ka yi je ka zubar ka yi bismillah kafin ka zubar duk inda duhu yake wuri duhu da ake daɗewa ba a shiga akwai shidanu da aljanu a cikin su haka malamai suka faɗa amma sai a samu yaro sai a tura shi da wani abu ya je shiga wani ɗaki mai duhu ko wuta babu a ce ya je ya nemo wani abu ko ya je ya ajiye wani abu yana shiga su cafke shi wani ba ya taɓa zuwa ya shiga wani ɗaki ba yana shiga ya ji an zabge shi da mari ya ce kai ya shiga wajen mutanen kenan akwai alamomi da ake nuna mana akwai aljanuna a tattare da mu kawai manta muke da yawa kai ma kana iya ji so da yawa wani lokacin ko fitowa zaka ko sallah ko na sai ka rinka jin motsi a gaban ka ka duba ka gaba kowa haka dai zaka murtike dai ka tafi kai ta tunani amma dai kai wallahi ka ji motsi wani ya ji a kofar a sauran kofar gidansa yana kwanci a ɗaki sai ya ji can wajen ƙarfe biyu da ana ta hira sai ya ji yarinya budurwa ta shege da dariya sai ya ji ana hira ya tashi ya buɗe ƙofa a hankali ya duba ya gaba kowa yana komawa kuma ya kwanta ya ci gaba wani kuma surfe ya ji ana a gidansa kyakkyakkyar take hada a yararai yararai ana ana surfe ya ce ke dama akwai turmi a gidan da mata ce wallahi babu shaidanu ne wani kuma sakowar doki yake ji doki zai ji furtu furtu furtu furtu ci yau layin nan baki ake komai ba kowa in ya leka wanda su ne suke dabdalar su ma lokacin su ne yanzu duka waɗannan bai isa ya nuna mana cewa ba mu kaɗai muke rayuwa ba akwai alamu wai wani yana irin a nan na dare a nan lokacin da ake a irin wai shi wai wai dan ashama wai ya iya neman aikin dare shi baya fita ma sai sha biyun dare yaje can wajen karfe biyu karfe uku ne yaje dauko wani ko ina ne haka ne can wajen sabon gari yaje dauko ya goyo shi ya goyo shi da ya zo zai hau wannan ko dai nan nan dai haka dai ya dai abin ya hada da wannan gadar shi wanda ya mun fatawar wannan gadar ta gidan murtala din nan to da ya dauko mutumin yana zuwa sai ga gadar ta rabu gida biyu shi fa mai babur din yayi dirin yayi dirin sai ce kai can za ka bi da Allah ya ce to ya ce amma ya ce amma fa shi a saninsa maganar nan fa wallahi kwaya ɗaya ce ya yi ta tafiya ya yi ta tafiya sai da suka gangara suna cikin tafiya suna hira kuma ya ce ya zo wani wata kwana yana shan kwana haka ya shiga yana juya baya sai gaba kuwa ya ce ah yi ce to ya sauka yaushe ya sauka wallahi bai sai ya sauka ba yawa da yaje da ke min fatawar sai ce wajen ko zurut ne yana yin wata kwana sai ne mutum ya rasu yace daga nan malam na ce na tashi aikin ya tafi gida irin waɗannan abubuwan ba ƙarya ba ne yana iya faruwa shedanu ne ko a jami'a a madina akwai wani kis ɗin da aka kawo mana wata rana ake gaya mana mu sababbin ɗalibai mun zo irin tsorata mu haka wani ya ce to ku bi aka kaje mu jami'a da wallahi ba mu kaɗai muke karatun nan ba me ya faru akwai wani ɗaki ne dogo a wahidal ula ake cewa duk ɗalibi ya san wahidal ula to da ba a rarraba aka yi maketin ba to ɗaki ne mai tsawo haka to amma ɗalibai suna rarrabawa da labule haka da labule da labule da sauransu to wani ɗalibi yana yana ƙarshen ɗaki gadonsa yana ƙarshe to sai wani ya zo yana ƙwanƙwasa ƙofa zai shigo cikin dare ya ji ana ƙwanƙwasa ƙofa to ɗaya na tsakiyan ko na farkon bakin ƙofa ne kawai sai ya ga wancan ɗalibin na ƙarshe kamar yadda yake gaya mana na ƙarshen ya zuro kafarsa daga, daga gadansa fa ya miƙo ta haka ya buɗo ƙofar ya dawo ya daɗe ta ya duba ya ga kafar nan ta sulale ta koma washe gari ya tafi ya ce shi sai an canja masa ɗaki ya daina kwana a ɗaki irin wannan incidences ɗin kowa yana da shi a wajensa duka wannan ni abin da nake ɗauka sai ya gaskata mana abin da ƙura'ani ya gaya mana da abin da hadisi ya gaya mana saboda akwai wanda ba su yi imani da on scene ba abin da duk ba su gani ba ba su yarda da shi ba da haka akwai aljanu muna rayuwa da su suna iya cutar da mutum kuma mutum yana iya kamuwa da larurarsu me za mu yi zikiri me za mu yi karatun ƙur'ani akwai addu'o'i da ake ta yi akwai magunguna da ake shafawa duka malaman ruƙiya duk sun yi bayani don haka ku lazimci karatun ƙur'ani da yin zikiri wa ‘ya'yanku insha Allah za su warke insha Allah za su warke bi izinin Allah ta'ala in an samu dama sai a zo za mu ba da shawarwari da za su da za su taimaka kuma ana yin ruƙiya ko karatun koran aljani ba shi mutumin ne yake koran aljanin ba ba shi mutumin ne ke kora aljani ƙura'ani ne ke koran aljani kuma za ka yi mamaki ka ga tasirin ƙura'ani a aikace ka zaunar da mutum kurin yana da larura aljani ka fara karanta ƙura'ani kana yi a zuciyarka kana jin ra'anin Allah sa yana tasiri kawai sai ga mutum ya fara canjawa wani yana ihu wani yana tsalle wani yana ya isa dan Allah a kyale mu dan Allah zan fita zan fita ba shi bane aljannin ne ashe qur'ani yana da tasiri a kansu da wasu suna kareta amma yanzu gashi nan har a bidiyo ana nuna da haka akwai aljanu kuma suna shiga jikin mutum wannan duk akwai maganganun shekul isa ibn taymiya da yadda aka yi karatun aljani aka kori aljani a jikin mutum da yadda aka duk akwai su ibn qayyim duk sun yi bayani sauran malamai Allah gane da to eh gaskiya ne ita ruqiya jama'a ilimi ne mai zaman kanshi ita ruqiya duk wanda bai yi ilimin ta ba kai ya je yayi duk da ita addu'a ce to amma addu'ar ta hada da wasu ayyuka ka karanta ka nemi masana su koya maka akwai littattafai akan ruqiya akwai wanda suka shafi sihiri as-salim al-battar iwiqayatul insan al-manhaj al-qur'ani wane ne wane ne ayatul shifa ayatul adab ayatul kaza duk gashi nan a aradul jin alamomin gane aljani a jikin mutum da interview da zaka yi mutum in yana da shafan aljani za ka gane da kuma arab asna al-qira'a alamomin da zaka iya ganewa an kana karatun qur'ani alamu da yawa babu lokaci gaskiya da sai mu ta muku bayanin wasu dan abin da muka sani duk wanda ya karanta rukiya kana fara yin mutum karatun qur'ani to zaka ga yana abin nan duk wanda ka zo kana karatun qur'ani kaga ya fara wani abu nasa yana motsi ba a daidai ba to akwai aljanni a cikinsa ana zaman zama kawai ka kana ana karanta qur'ani sai kaga ya fara haka ba fa tafiya yake yi ba yana karkada ko ya fara haka yana karkada yana karkada yana karkada yana zakami ko bai yi magana ba ko yana kallon ka to shedanu ne a jikinsa yana iya faruwa ko ga ana farawa sai sulub sai tashi sai gudu shedanu ne a jikinsa yana iya bayyana akwai alamomin sihiri wanda duk ka zo kana masa karatu sai kaga yana ta kuka kuka haka kawai to sihiri ne akwai sammu a jikinsa alamar gane akwai sammu a jikin mutum musamman an zo ana karanta masa ayoyin sihiri za ka ga tasirin ƙur'ani malam wallahi in ana karanta ayoyin da sihiri sai ga yana ihu sannan ba sharaɗi ba ne in kana yi mutum karatun aljani sai aljani ya fito ya bayani a'a ko bai fito ya bayani ba akwai alamomin da suke bayyana a tattare da shi Allah ya da mu wannan yace dan Allah malam muna bukata a yi mana addu'a a wannan masallaci yace baban su sun zo asibiti ne daga shiga masallaci aka fa neme shi aka rasa kuma ya zo ganin likita ne kuma tun daga birnin Kebbi suka yau kwana biyu kenan to bai faɗi dai wani masallacin ya shiga ba a dai tabbatar ya shiga masallacin ko dai an ce muku ya taho masallaci in ya shiga masallaci ne to sai a sai a tambayi ma'abota masallacin amma kwana biyu a ce mutum ya shiga masallaci ba gan shi ba ko dai ya shiga ya fita ba a sani ba Allah ya bashi lafiya Allah ya bayyana muku shi malam kada Allah ya jarrabe ka da batan dan adam bai da daɗi batan dan adam fa gwanda mutuwarsa ciwon bata damuwar bata gwanda a ce maka a wani yayi jinya yau Allah ya dauki ransa ka san ka bunne kayanka a kabari amma yau ka wayi gari ka koma gida a ce wai ɗanka ya bata ko babanka ya ɓata an neme shi an rasa na farko ba a iya cin abinci ba a iya baccin kirki ana cikin duk abin da wani zai zo ya gaya maka kawai dai kana ganin sa ne to gwanda in dai ya mutu ne ka kashe kabari daman kowa zai mutu damuwa bai da daɗi yanzu wannan ban Allah daga asibiti ya taho daga birnin Kebbi an neme shi an rasa yanzu wanda ya rako shi ma ai ya shiga uku irin zamani yanzu da ba a da yadda Allah sauki Allah bayyana shi wanda ya shigo masallaci don satar takalmi kuma ya zo ya sallah tare da mutane to mala ya matsayin sallarsa ya zo da niyya biyu kenan to yanzu ni na isa na ce bara takalmi sallarsa ba ta yi ba na sani kuwa ya zo ya ɗan ji karatunsa ya yi isha'insa ya sauke son zuciya ta sa ya ɗauka ya yi sallarsa Allahu alam ni dai a waje na ya yi sallah akwai ladan sallah in Allah ya karba sannan kuma akwai alhakin satar takalmi ba alaƙa tsakanin sallarsa ta satar takalminsa wannan ya ce ya shirya zai yi tafiya ya shirya zai yi tafiya sai je tasha sallar azhar ta kama shi dan Allah ya halatta ya kasarin sallar idan tashar garin a wajen gari take ya halatta malamai suka ce ana fara yin kasaru ne idan an fita daga gari wasu ma suka ce an wuce gonakin gari gari to amma matsalar mu yanzu kamar nan Kano yawanci tashoshin a cikin gari suke ko ba cikin gari tsundun ba dai amma gari ya kewaye su kaɗan ne kaɗan ne daga cikin tashoshin da suke wajen gari to in tashar tana wajen gari ne to za ka iya yin ƙasarunka in ka tabbatar da za ka tafi idan kuma a cikin gari take ba za ka yi ƙasar ba don ba ka fara tafiyar ba idan mutum yana cikin sallar magariba sai manta raka farko ya yi karatu a ciki ko a bayyane ne ko a ɓoye bai sani ba sai a yauke ya ɓoye karatu raka'ar farko magariba ce sai karatun a ɓoye sai raka'a ta biyu sai tuna shi a shefa magariba ce wannan an fara kana bai tuna ba ma sai da raka'a ta biyu ce a shefa magariba yake shi ya buga ta ya ɗauka la'asar ne to sai tuno kaga yanzu yayi sallah raka'a ɗaya a ɓoye kuma a bayyane ya kamata ya yi ragi kenan in ka gama sai kai sujada qabla salami sai kai sujada qabli Allah saka da alkhairi wannan ya ce yana tambaya ne akan abin da yake kawar da fushi domin ya kasance shi fa mai yawan fushi ne ya ce wallahi idan sai ɓaci ba shi har dukan bango yake yi kai ta ne wannan abin naka ya wuce hankali kuma kaga wannan kamata inda yana fushi a bashi wuri kawai Allah sarki wa Allah ranka ya ɓaci ka samu gini kai ta duka to na farko dai gaskiya Uh, wannan fushin naka ba irin fushi ne na kowa da kowa ba ina so in tabbatar maka gaskiya baka da lafiya inda normal fushi ne zan gaya maka yan abubuwa da za ka yi azkar kamar yadda kowa yake yi yawan karatun qur'ani zikiri salatin annabi uh, sadaka ayyuka dai na alkhairai alqurab na neman kusanci da Allah yana taimaka mutum in a tsaye yake malamai suka ce zauna duk wanda yake fushi ransa ya ɓaci in a tsaye yake in kuna so ku saukar da fushin wani ya yi dabara ce ji mana yi haƙuri zauna zauna yana zage-zage ne ka ce yi haƙuri ka yi zage-zagen a zaune yana zama fushin yana raguwa idan yana da babbar riga to ya cire ta in ya cire wani abu a jikinsa rigar to yana rage wani abu inda hula a kansa yana ta gumi a cire masa a mai fifita zai dan yi sauki ku gwada ku gani duk wanda yake cikin fushi yana tsaye inda aka zaunar da shi to za ku ya dan ya sauka jijiyoyin ne ai suke dagawa to wannan duk wasu alamu ne da malamai da dabaru da malamai suke magana akan me abana kwanciyar fushi suka ce ku bashi ruwa in akwai ruwa a kusa da shi duk wanda yake cikin fushi yana fada'i yana hauragiya samu ruwa mai ɗan sanyi a roba ku ce bismillah in bai ɗauki ruwan ya watsa maka ba kai ma to amma wannan ɗan uwan namu da in yi fushi ya kama kago ya ta duka ba normal yake ba kai kokari ka zo ka yi bayani ina kyautata zaton kamar akwai aljanu a jikin haka ne nake tsammani Allah kiyaye mu gaba daya shi yasa ai da kana jin zafi da ba za ka daka ba lokacin da ka fara dukan garun nan hannun ba naka bane eh hannun ba naka bane to yanzu wannan malam yanzu wannan malam tsautsayi yasa ka je ka aura masa yarka ya ka gani malam to shi yasa wallahi malam duk wanda ya zo zance a rinka fa bincikan sa ba Allah ku bincika sosai Allah yanzu wannan malam da ran sai ya ɓaci komi fa zai iya ɗauka ya rafka mata akwai iyayen da in suka kama fushi suna dukan yaya sai dai a kwace yayan zai iya wulla shi a rijiya zai iya karya shi yanzu kwanan nan aka kawo mana wani kes za ku yi mamaki ana tambaya za ku yi mamaki wai mutum ne ransa ya ɓaci matarsa ta ɓata masa rai saboda tsabar bai da mutunci bai da imani ya ɗaga kafar ta haka fa wannan kafar haka ya samu gora ya daki gurin sai da ya karya kafa wallahi wannan ɗan uwanta ne ya zo yake gaya mini kuma wai Allah saka malam Bahaushe Fulatani wai malam yanzu ya za a yi mai hukuncin wannan auren nasu nace tana ina yace wallahi tana gidan mijin ne karya ce bal yace kanwata ce shaqiqiya uwa dai uba daya ta je aka daura ta ya kuma ce da ita karki kuskura ki faɗi mai namiki wallahi in ta ce ta je gida ta faɗa ta ce amma dan Allah kar ku ce ni na faɗa malam in ana gaya maka abin da ake yi wa wasu mata a cikin gidaje hankalinka bai zai ɗauka ba wallahi wani lokacin sai ka ji kar Allah ya jarabe kama da haifan ya mace ba su da kirki wasu mutane ba su da kirki ba kirki wannan na gaya maka live wannan abin ya faru wanda yake larura ya zo ya gaya ni ni bakin ciki da haushi ma zage-zage ne sai ma ban ma ba da fatawar ba na yi ta shirya masa abin mugunta da zai ji ce ka sa wallahi malam ai ni ma dan adam ne malam wallahi na ce ba ka shirya yayyanta ku shirya mai irin ya kai gasa kata a wancan ku je ku rutsa shi a gidan ku masa fiyayyen duka ba fa fatawa na bayar ba gaskiya ne wasu shi yasa na ce ni a wajena a fahimta ta wallahi ya kamata a zo lokacin da kafin a ba mutum aure ba wata suna zan kawo sabuwa ba a rinka gwada hankalin mutane Allah kafin duk wanda ake da shakkar kamar yana da yadda damuwa damuwa ko wata matsala a gwada kwakwalwarsa kafin ku ɗauki ɗiya ku bashi ga azabtarwa mutum ne shi in ciwo ya kama shi zai je asibiti amma matarsa wai shi ustaz ne ni ciwon da ni wai wai a matsayin mai addini oh ni gida na oh zuwa asibiti ba hutu mutum da za ta yi gaban wani ƙato da je buɗe ta ta ce wallahi malam a gidansa za ka yi ta naƙuda kana wayyo sai ce yi salatar annabi yi salatar annabi wayyo sai je ya karanto fatiha sai ya sa mata a ruwa tana ka kai ni asibiti sai ce ba a ruwa asibiti ba a ruwa asibiti sai na ce to shi in ciwo ya kama shi ta ce wallahi yana da likitan da yake da duba shi wai dalilinsa ya zai ya je kai matarsa asibiti wani namiji ya duba ta kaga mutanen nan fa da sunan addini fa in ba a wayar musu da kai ba fa sai su zama haukata yanzu daidai ne wannan ka ɗauko ‘yar mutane ka mata ciki da ɗauki ciki naƙuda yadda ake naƙuda tana ihu tana wahala wai sai zubo ruwa ya bata an yadda addu'a tana amfani kai me yasa da ciwon ya same ka kaje asibiti baka sha ruwan addu'ar ba fi sabilillah nace da zarar naƙuda ta kama ki kira yayanki ko babanki ko bai sani ba su kai ki asibiti in an gama bil kuma a ce ya biya kudin asibitin ƙwarai kuwa bayi da wata aya ko hadisi da zai zo ya bar 'yan mutane ta mutu larura nawa ne ake zuwa ana yi an san larura ne amma abubuwa na larura da ba mu da hali guda nawa ake yi ga sa mata aiki da wahala abinda mace ba za ta iya ba wani fa wanki matar suke guga matar suke abinci matar suke shara matar suke kaza wannan duka abu ne mai kyau Allah ya albarka Allah saka da alkhairi amma annabi ya faɗa a cikin hadisi in kuka sa su aiki ba za su iya ba ku taimake su ya zo matarsa tana masa wanki da guga kullum shi bai da mai wanki da guga matarsa ne amma zai share shekara guda cir ya siyo mata atamfa guda ɗaya ce wance ɗin kaki wannan ba ta wanke nata ta wanke nasa ta wanke na 'ya'yanta sai ta zo tana naƙuda tana ciwon ciki ciki ya dame ta ya zo yana faɗa ba a wanke mai kayansa ba wallahi malam me yasa ta ce wallahi baban momi ba da lafiya ne cikin na yana damu ba ki da mutunci ko to wallahi sai kin wanke ta ce wallahi ba zan iya ba ne ba da lafiya ne wallahi ai da ina wanke ma ce wallahi in na je kasuwa na dawo ba ki wanke kayan nan ba za ki sha mamaki ya je ya dawo sai ta ɗauki kayan ta kira almajiri sai ta bashi sai ya wanke ta ce maza maza ya goge yana zuwa sai ya gani sai ya dariya ya ce mata shegu kenan ya ce shegu kenan ai da kin ce ba za ki iya ba ni za ki rena wa hankali ku lura da wannan jama'a ina faɗin wannan ne wallahi saboda za ka haifi ƴa kuma ‘ya'yan mutane ne muke aura. Ta ce, Wallahi baban wani, wallahi ba ni na yi ba. O, ba ki yin ba kenan? Wani kika ba ta ce, almajiri na bawa na biya shi, da ya rufa ta rinka dukanta, ya rinka dukanta. Sai da imata rauni da abin da ke cikin cikinta. kuma ta je asibiti ɗan ko dai mutuwa ya ko dai wani abu ya faru ko ita ta kusa mutuwa aka zo kuma ana sulhu iyaye to al'amari dai sai dai haƙuri al'amari irin wannan sai dai a yi ta haƙuri mama wannan wance ki yi haƙuri kaga wannan magana a yi haƙuri a yi haƙurin nan fa ya kamata ku rinka duba ko ba yanzu mutum zai rashin mutunci irin wannan a ce a yi haƙuri ba za a ladabtar da shi ba kashe ta zai to irin waɗannan incidences ɗina nan barkate da yawa suna faruwa a cikin gidajen jama'a muna zuwa makaranta ne don mu gyara halinmu da ɗabi'unmu wanda isan iya da wannan ɗabi'a ta wahshiya ɗabi'a ta dabbanci ta tiritin iyalinsa tiritin na dabbanci da rashin tausayi da rashin jin ƙai ka jira za ka haifi 'yarka wani zai zo ya neme ta da aure in aka baka labarin bala'in da zai rinka mata a gida wallahi ba za ka iya bacci ba kamata dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amal Allah gyara mana halin mu ya samu dace insha Allah ta'ala za mu dakata karatun nan za mu dan bada hutu sai a cikin watan Januwari insha Allah saboda akwai yan uzurori na tafiye-tafiye بإذن الله تعالى so in watan januwari ne shigo da rai da lafiya dab da azumi kenan insha Allah za a sanar Allah ya samu dace Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh